بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله زام تاشي a baiti na ɗari da uku amma baiti na ɗari biyu da muka kwana a ibn al-wannan ya shiga cikin hamasa yana nuna wa makiyansa da mahassadansa cewa ya fi ƙarfinsu kamar yadda yake faɗa fabashiran zakar hasuda kai albishir ga wannan mai yi min hassada abin da za ka gaya masa annahu ya zafaru hakika fa shi zai rabauta bilgaraki da nutsewa fili bahar fi bahar lihija a cikin kogin zambo mana makiyansa za su sha zagi za su sha suka wa qul lahu idza ishtaka min danasin anta allazi salakta nahjir nahjiz zalqi wa qul lahu idza ishtaka min danasin anta allazi salakta nahjiz zalqi to har yanzu yana magana game da su masu yi masa hassada ya ce to wa kullahu ka faɗa wa mai min hassada idan shi ta min danasi idan ya koka wani datti shine danasu shine datti wa kullahu ka ce wa bai yi min hassada idan shi ta min danasin idan ya koka wani datti to abin da zaka ce masa an tallazi salatta kai ne ka saka kanka na hajar zalaki a hanyar da za ka zame ka faɗi in an ce azzalaku shi ne abin da yake da santsi to duk wanda yake masa hasada a wanda yake masa hasada to duk masifar da ta same shi to ka ce daman ai kai ka taro maci wa ya saka ka shine wa kullahu ka faɗa wa mai yi min hasada idan shi ta kamin da nasin idan ya koka wani datti shine ce na masa waka na zage shi ko na yi masa zambo ko na masa kaza to ka ce masa an tallafi salakta ai kai ka saka kanka na hajar zalaki a hanyar da zaka faɗi to wannan an tallafi salakta kai ne ka saka kanka na hajar zalaki hanyar da zaka faɗi kamar a Hausa ne a ce ai kowa ya sayi rariya ai ya san za ta zub da ruwa to irin wannan siyakat din kenan wa fukta fi jur'ati kasi kasi kasi kasi asadin فمت بجيزك وبر وبالريك اشرق وبالريك اشرق ايتي وفقت في جرأتي في جرأتي كسي أسد فمت بجيزك وبالريك اشرق har yanzu yace ka faɗawa mutumin da yake yi min hasada ko yake gaba da ni amma sai yace ga ni ina waka ne masa zambo ko ina zaginsa ko abu kaza ya same shi to ka sake gaya masa ka ce masa wa fukuta ka si asadi wa fukuta ai kai wannan mai yin hasada wa fukuta ka fi ka si asadi mai yiwa zaki fiɗiya fi jur'atin a wajen tsaurin kai ai duk wanda yake rigima da shi wannan mawaƙi ibn al-wannan ka gaya masa ka ce to ai kai kafu mai fuɗi ya zaki ma taurin rai yaya kake gani zaki da ransa da lafiyarsa ba a ɗaure ke ba ba allura aka harbe so ba haka kawai ka kama zaki za ka masa fuɗiya ka masa dandaka kafi ɗin shine kamar mai fuɗewa shi ne wanda muke karantawa a cikin ishmawi ko ya ce wal kasiyu wal kasiyu da wanda aka dandake shi shine kamar abin da ake wa taure ko in ana so taure dai da barbara akan kama 'ya'yan marenansa a dandake su ko a zare su to yace duk mutumin da yake hasada da shi ko yake rigima da shi to abin da zaka ce masa kuma sai yake koka cewa an yi waka na yi waka na zage shi ko makamancin haka ka ce masa wa fukuta ka si asadi ai kai kafu ma mai fuɗi zaki fi jur'atin a wajen saurin kai kaji wata masifa ba duk mutumin da zai rigima da shi wai ya fi mai kuɗi ya zaki fi jur'atin a wajen saurin rai fa mutu bi kai zika to ka mutu da bakin cikinka ishraqi kuma ka shaƙi wa birriki da yawunka yawunka ya shaƙe maka wuya kaga wannan alfaharin ya kai alfahari wannan fa wa fugta fi jur'atika fi asadi ka zama da zaka kwatanta shi da Hausa ka ce to ai kai da kai mun kaza ai gwara ma ka je ka runguma transformer ai a Hausa ana faɗa ko mutum ya ce ai da kai abu kaza to gwara ma ka je ka runguma transformer ko a ce gwara ma ka je ka tara trailer kaga duk inda mutum ya kai ga cika baki ka ce da ka mun kaza gwara ka je ka runguma transformer ko da ka yi min kaza gwara ka je ka rungumi trailer ta taho da gudu to wanda zai je ya ce zai fuɗe zaki zaki da ransa da lafiyarsa ba ɗaure shi aka yi ba kawai ka ce ka ce za ka fuɗe shi to ai da mai taran transformer da mai taran trailer duk ba wanda ya fi wani hauka a cikinsu da mahaukacin da zai je runguma zaki wai zai fuɗe shi da mahaukacin da zai je runguma transformer da mahaukacin da zai je runguma trailer ta taho in aka ce ka auna wa ya fi wani hauka aini ina tsammanin wanda ya ce zai rungumi zakin ma ya fi hauka shine abin da yake faɗa ya ce wa fukutu ai kai kafi kasi asadi wanda yake cewa zai fuɗi ya zaki fi jur'aci wajen tsaurin kai ya ce famut bi gaizika kai mai hamun hasada famut bi gaizika ka mutu da bakin cikinka ishiraki ka shaƙe birriki da yawunka ma'ana yawunka ya shaƙe ma wuya ba yadda ka iya wa mallaze da aka ya kibbu ila zawul ufquwana zil lisanil farqi wa mallaze da aka ya kibbu ila zil ufquwana zil lisanil farqi har yanzu dai yana faɗawa masu yi masa hassada da masu ƙoƙarin ganin cewa za su iya rigima da shi sai ce wa mallaze da aka ya kibbu yana kiransu mayaudara ya kibbu ya kai mutum mayaudari wa mallazi da aka me ya saka ka ila zawil afwani ufwani zuwa ga ila zil ufwani ufwani ga wadan ga wannan kumurci shine ufwan shine kumurci kamar yadda ake cewa afa'i ina ga irin sabon karanta wannan afa'i a cikin daibatul garra ina ga mun karanta a fa'i a cikin ɗaibatul garra sannan mun karanta shi ma a cikin ishiriniya to wa mallazi da aka ya kibu ya kai mai yaudari me ya kira ka ila zil ufwanu ufwani zuwa ga wannan kumurci ila zil ufwani zuwa ga wannan kumurci zil lisani wanda yake da harshe faraki mai yankewa shine faraki daga mai yankewa ma'ana mai rabawa wa ya kai ka kaje ka rungumi kumarci eh na dakta bi zuri wa ma kunta ta'i innal bala muwakkalun bil mundiq bil mandiqi yace na dakta bi zuri ama kunta ta'i annal bala muwakkalun bil mandiqi yace ya kai me min hasada kuma bayan kai min hasada ka ce ba zan yi waka na zage ka ba yace na dakta bizuri ai kai magana ne da ƙarya shi ne na dakta bizuri kai magana ce ta ƙarya ma kuntu ta'i baka kasance ka kiyaye ba baka sani ba dama shine ma kunta ta'i ba dama baka sani ba amma ta'i din na na kiyayewa ne ma kunta ta'i dama baka sani ba annal bala ai dukkanin wani bala'i muwakkalin birman diki ai an wakilta shi ne ta hanyar furci din rigimar da kaga ana yi a duniya to wani ne ya faɗi wata magana ta jawo duk inda kaga ana faɗa ko yaki to asalinta daga magana ne saboda haka mutanen da suka yi min hasada ko suka soke ni na zo ina waka ina ramawa to ai da mantawa suka yi shine na dakta zuri ai kayi furici da ƙarya ma kunta ta ai ba kasance kana kiyaye bane annala bala cewa dukkanin bala'i almuwakkalin birman diki ai an wakilta shi ne da rigima da faɗin da magana ai ko yakin duniya da farko da na biyu ai duk daga magana ya fara. Eh, ya ce walan takaf min sha'irin mahamanta ba, saiful hija fara hibalal unuki. Walan takaf min sha'irin mahamanta ba, saiful hija fara hibalal unuki. Ya ce walan takaf min sha'irin ba ka jin tsoro min sha'irin daga wannan mawaƙi shine shi wannan ibn wannan ɗin kenan. Yana faɗa masu masa hasada. Walan takaf min sha'irin ba ka jin tsoro daga wannan mawaƙi. Mahamanta ba saiful hija. duk lokacin da ya zare takwabinsa na zambo, fara sai ka ga ya yanke hibalal unuki jijiyoyin wuya. hibal dinnan kamar na igiya ne amma na nufin jijiya kamar yadda Qur'ani ce wa nahana aqrabu ilaihi min hablil warid shine walan ta min sha'irin baka jin tsoron wannan mawaƙin mahamanta ba sai farhija duk lokacin da ya zare takwabinsa na zambo farashi ba lal'unuki sai ya yanke jijiyoyin wuya ya sahi sallim lilwara ta salam wala to sun fasi hannu duki bitta mashtuki ya ce ya sahi sallim lilwara ta salam wala to sun fasi hannu duki bitta mashtuki ya ce ya sahi ya ce ya kai abokina ya kai dan uwa sallim lilwara ka rabu da talikai ka rabu da mutane ko da zaka ji ana faɗan wasu abubuwa a kaina marasa kyau to ka rabu da su kar ka shiga harkar shine sallim lilwara kamar ka ce ka fita harkar mutane ba ruwanka da su aslam in kai haka sai ka kubuta in kuma kana ga kai ma zaka shiga cikin masu rigima da ni to fa duk abin da baka tsammani zai same ka shine dai kamar ka ce wani kai ba ruwanka shine ya sahi sallim lilwara wani kai ba ruwanka sai kai dan uwana ba ruwanka ka rabu da mutane taslam sai ka kubuta wala tasim kada ka kai wa kai alama wala ta sim fasi hannu duki wala ta sim kada kai alama bitta mashduki da cika baki fasihan nuduki ga mawaki wanda ya zamto gwanin magana mana mawakin da ya zamto gwanin magana to kada ka taka shi shine wala ta sim kada ka yi alama ko kuma kada ka latsa ka latsa bitta mashduki ta hanyar cika baki fasihan nudiki ga wanda ya zamto gwanin magana fa zakal khairu laka wastami ila nisl hakimul mahir al muhaqqiqi fa zaka khairu laka wastami ila nushil hakimul mahir al muhaqqiqi to anan a wannan baiti na 109 ibn al wannan ya gama da alfahari da zambo da yake wa makiyansa to anan kuma zai maka wa'azi ne zai gaya maka wasu nasihohi a rayuwa wanda idan ka ɗauka za ka yi nasara. Ya ce, fa za ka kairun laka, wannan abin shi ya maka alkhairi, wastami ka yi saurare, ila nushil hakimi zuwa ga nasiha ta mutum mai hikima, almahiri wanda yake gwani, almuhaƙiƙi mai tsayawa ya tantance magana, shi ne almuhaƙiƙi, wanda ba zai faɗi magana daga baya zai ce ya gano ba haka take ba. Shi almuhaƙiƙi shi ne wanda duk abin da ya faɗa haka ne. ya ce to saboda haka ka tsaya ka ji wannan shawarwari ya ce wa kun muhazzabat dibaki hafizan li hukumin wa adabin muftariki ya ce wa kun muhazzabat dibaki hafizan li hukumin wa adabin muftariki ya ce wa kun muhazzabat dabai ka kasance mai tacacciyar ɗabi'a ma'ana ka kasance mai ɗabi'u mai kyau al-muhazzab shine abin da aka tace shi aka rere shi wa kun muhazzabar ɗaba'i ka kasance mai tacacciyar ɗabi'a hafizan halin kasancewarka kana kiyayewa da hukumin lihikamin ga maganganu na hikima e, da maganganu na hikima ka kasance mai ɗabi'u mai kyau mai kiyaye maganganu na hikima e, maganganu na hikima wa adabin muftariki da kuma adabi shine ladabi wanda yake muftariki mabambanta daban-daban eh muftariki daga faraka ne faraka rabuwa muftariki wanda yake daban-daban eh wa kun muhazzibat daba'i daba'i ibai ka kasance mai tacacciyar dabi'a hafizan kana mai kiyayewa li hakani ga maganganu na hikima wa adamin muftariki da kuma adabi wanda yake daban-daban wa ashirin nasu bi hisbi husni khuluqin tahammud عليه زمن التفرق وآشر الناس بحسن خلق بحسن خلق تحمد عليه زمن التفرق yace to daga cikin abubuwan da nke gaya ma nke baka shawara yace wa ashirin nasa ka rayu da mutane bi husnu khuluqin da ɗabi'u masu kyau tahamud alaihi za a gode maka shine tahamud alaihi za a gode maka ana nufin tahamud alaihi za a yabe ka akan wannan kyawawan ɗabi'u ɗabi'u ɗabi'u zamanar tafarruki zamanin rabuwa shine mana lokacin da kai tafiya baka nan ko kuma bayan ka mutu shine zamanar tafarruki shi yasa hausawa ya hausa suke cewa wai Allah wadaran ranar yabo ko haka ake alaji ko mutum ai ta rigima da shi sai ya mutu kuma ai ta ganin gurbinsa saboda haka yace to zama da tafarruqi in ba ya zama lokacin da in a gari kake ko ya zama lokacin da ka bar garin in a ma'aikata kake ko lokacin da ka bar ma'aikata in mulki kake lokacin da ka bar mulkin in anguwa kake lokacin da ka bar anguwar yace to dole dai in dai kai kyakkyawan ɗabi'u sai an yabe ka da su lokacin da zama da tafarruqi lokacin rabuwa eh wala tusahib man yara li nafsihi fadlan bila fadlin wa ghayri muttaqi yace wala tusahib man yara li nafsihi fadlan bila fadlin wa ghayri muttaqi yace to daga cikin shawarwarin da inke baka wala tusahib kada kai abota man yara li nafsihi fadlan wanda yake ganin yana da wata falala a karan kansa kuna abota da mutum amma shi kullun gani yake yafi ka shine wala tusahib kada kai abota man yara li nafsihi ga wanda yake gani ga kansa fadala cewa yana da wata falala da ya shi da ita bila fadli ko ba tare da fa yana amfanar ka ba ko bai fika komai ba amma nuna yake ya fika yace wa gairi muttaki sannan kada kai abota da mutumin da baya jin tsoron Allah shi wannan man yara li nafsihi fadalan mutum ne ana rayuwa da shi ba shi da komai amma nunawa yake yafi kowa to duk wanda kuna abota da shi kullun nunawa yake ya fika ko ba tare da ya fikan ba to kar kai abota da shi wa gairu muttaki hakan nan kuma wanda baya jin tsoron Allah wa kullaman laysa lahu alayka min fadlin fala tudimannahu bitamalluqi wa kullaman laysa lahu alayka min fadlin fala tudimannahu bitamalluqi yace wa kullaman laysa lahu alayka shine wa kullaman laysa lahu alayka duk mutumin da baya iya amfanar ka shine man laysa lahu alayka wanda baya iya amfanar ka min fadlin da wani abu na falala fala tudi imannahu kada kai ta kwadayi a gurin sa bit tamalluki ta hanyar nan na ce masa mutumin da baya iya amfanar ka da komai shi kawai so yake kullun ai ta girmama shi ai ta tara mar kasa yace to karka yadda kai haka saboda in kai lokacin da kake mar haka lokacin zaka sa ya kara burkicewa eh shine wa kullu man laysa lahu alayka duk mutum da baya iya amfanar ka min fadlin da wani abu na falala fala tudi imannahu kada ka kwadaita masa bit tamalluki ta hanyar nace masa kai dai wa mutum biyayya shi ba komai zai maka ba yace to kar kai haka a rayuwa eh wa fawwikan sahamun numairi liman lidurkil aliya wa lam yuwaffaqi yake cewa wa kullunan wa fawwikan sahaman numairi liman lidurkil aliya lam yufawwaqi yace wa fawwiqan sahaman numairi wa fawwiqan ka seta sahaman numairi kibiya irin ta mutumin da ake kira sa numairi laraba suna kafa hujja da shi suna karin magana da shi duk wanda yake harbi baya kuskurewa sai a ce harbi kamar na numairi to wa fawwiqan ka daidaita sahaman numairi kibiya irin ta numairi liman ga mutumin da liɗurƙil aliya'a aliya'i ga hanyoyi na ɗaukaka lam yi waffaki bai dace ba duk wanda bai dace da hanyoyi na ɗaukaka ba to ka jefar da shi kamar da ake jefar da kibiya kaga in ka sa kibiya ka harba kaga ai wannan ka riga da ka jefa ta to saboda haka duk mutumin da bai kama hanya mai kyau ba ba neman ilimi yake ba ba sana'a yake ba ba wata hanya ya kama ta kirki ta alkhairi ba to wannan duka yana gaya maka cewa kada ka rika abota da zauna gari banza shine wa fawwiqan ka daidaita sahaman numairi irin kibiya ta numairi ma'ana kai harbi kenan liman ga wanda lidurkil aliya'i ga hanyoyi na ɗaukaka lam yuwaffaqi bai dace ba duk mutumin da ya zamto ba mutumin kirki ba bai hau wata hanya ta gari wacce za a amfana da shi ba to ba shi da amfani kai ta taro mutane na banza mai shirgi ka san yanzu wasu mutane sun fi so waya ce mutum wai yana da jama'a ko ka san wani lokacin haka mutane suka fi so waya ce mutum yana da jama'a ya ɗauko wancan shashashan ya ɗauko wancan gara karshe a zo gidan mutum ba ya ta sha masa taba ko haka ake ko karshe a zo a ta sha maka taba ko kuma shi kenan wani kun an saba ganin ku da shi ya je ya yi wani kis ka je police station ko to da yawa mutane a san neman jama'a suke ɗebo mutanen da za su zo su zama musu jan gwangwama wani ma a haɗa kai da kai aka haɗa kai da shi a makasata ko duk a haka ake saboda haka ba jama'a ne ba a so ba amma mutum ya san su waye zai kwaso eh ina tsammanin za mu tsaya a nan saboda kar karatun ya tsayi sosai eh